الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta litinin goma ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu 2022 za mu ci gaba da tasirin har yanzu cikin suratul baqara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعقلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
har yanzu dai kamar yadda muka faɗa mun shiga kashi na biyu na tsuran suratul bakara wanda yake ta magana mafi yawanci ya karkata wajen abin da ya shafi a hakam da tsare-tsaren zamantakewa da kuma daula ta musulunci wala takulo amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar haram mutum kar ya ci dukiyar ɗan uwansa musulmi ba ta hanyar halal ba hanyar halal dai a fili kasuwanci kun yi riba a dukiyar ɗan uwanka musulmi ne ya ba ka riba ko kuma kai masa wata sana'a ya biya ko wani aiki ya biya ko ya ba ka kyauta ko ya ba ka sadaka ko ya maka dai wani alheri shine bidibi nafsin kenan amma duk abin da ka ci shi bigairi ibi nafsin na mai shi wannan haramun ne a musulunci shine Allah subhanahu wataala sai tsakanin ku da juna kar ku yi mu'amala na cutar da juna su dukiyan yan uwanku ba ta hanya ta halal wata dulubi ha ilal hukami ko ku rinka ɗiban dukiyan naku kuna kai wa alƙalai don saboda karkata hukunci daga abin da Allah subhanahu wataala ya ce zuwa ga abin da ranku yake so shi ma cin dukiya ne tsakanin ku da juna da haram saboda idan ba a ba mu mai haƙƙi haƙƙinsa ba a kotu ka ci dukiyan ce ko ka ci haƙƙinsa ke to wannan ma haramun dama su yahudawa sun saba da rashawa ko sun zauna da mutanen madina ko ka zo ko zama da madaukin kai ya kawo farin kai sun riga sun koya wa larabawa to aka ce to wannan haramun na ita kulu kuna ba da dukiyan wa alƙalai don ku ci fariƙan wani ɓangare min amwalin nasi daga dukiyoyin mutane bil ismi ta hanyar haram ba su ji daɗi su karkata hukunci a ba ku haƙƙin da ba naku ba wannan ba daidai ba ku an tumta alamuna alhali ko kun san ko makaryata ne duk wanda ya kai cin hanci ya san baya da gaskiya ne shi yasa ya ba ina kana da gaskiya ba za ka bayar na'am
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم يسألونك سنة تنبينك عن الأهلة game da jiragiran wata su tambayan da suka yi tambaya ne irin na ba ƙauye kawai yaya mukan ga wata sai ya fito ɗan ƙarami ƙarami sai ya rinka ƙaruwa ya rinka ƙaruwa ya rinka ƙaruwa har ya zama ya zama babba daga nan kuma ya rinka raguwa ya ragu har ya zama ƙarami to sai aka yi idradi ga barin wannan aka kai su zuwa ga ma'ana wanda yake aula wanda ya kamata su tambaya sai aka faɗi cewa ai shi wata mawaƙi tulinnati lokacai ne da Allah ya ba wa mutane to a hakan a cikin wannan akwai amsar tambayar tasu amma ta ilimi cewa in ka ga yana ruwan da ɗaya da biyu uku hudu ai kwanaki yake lissafa maka har ya kai kwana goma sha biyar sannan ya kama raguwa raguwa raguwa har ya kai kwana goma sha biyu to a nan za ka gane wakatocin mutane wakatocin shekara nan wakacin da ake magana ba ana maganan wakacin rana ba ne wakacin rana rana take wannan aikin wakacin shekara kuma shi watan ne yake wannan aikin ya lissafa muku ɗaya biyu uku hudu sha biyar har zuwa ishirin da tara ko talatin sai a ce wata ɗaya ke ya sake lissafa wannan sai ya ce a ce wata biyu kenan ya sake lissafa irin wannan wata uku kenan har ya kai goma sha biyu kuma Allah ya riga ya gaya mana shi shekara a wurinsa wata goma sha biyu ne illa inda ka shi wurin inda lahi suna a shara shahara fi kitabin la yau makalakar samawa ta wala tun tun tun asali haka Allah ya tsara duniya wannan yake nuna mu masu tafiya akan tsarin luna masu tafiya akan wata mu ne muke tafiya daidai da kibira ta Allah mai kalanta aka ce masa ina watanka sai dai mamare ko amma sai mai musulmi an ce ina watanka sai ka ce gaji kuma wannan daga gani daga Allah ne ba wani ne ba shi ba ba sa hannun kowa ko to mu lalle lissafin mu shine daidai da wanda yake nuna addinin mu mu ne masu bin addinin da Allah ya shirya addinin da duniya ta tsaro a kan rayuwar da duniya ta tsaro a kan gashi Allah ya ga mana ya sa mana abu lissafi daidai da shi walhajji kuma da haka za ku gane hajji idan ya cika wata goma sha biyu an zo zilhajji ko to shi kenan kuma sai a shiga muharram shi ma wani gyara ne akan al'adar jahiliya wanda su da sai a rinka rance suka ɓata al'amarin ya lalace kamar yanzu haka inda muna bin tsarin jahiliya to yau idan muka ga baban wannan watan azumin na ya zo cikin tsananin rana ba zai mutum mun yi shiftin sai nan da wata biyu kuma yin ambace shi da shi ne ramadan saboda zai mu yi jin har cikin ruwa da sanyi ba wahala to haka suka rinka yi ko wajen yaƙi in sun zo sun ce kwanakin haramcin nan shugaba ya yi shiftin ɗinsa a ci gaba da yaƙi sai su hallata watannin da Allah ya haramta to sai Allah ya sa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da aka ƙara shekara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daidai da an yi an yi reporting din har ya dawo daidai da yake yake da shine manzon sallallahu alaihi wasallam yace inna zamana inna zamana qad sadara zamani ya kewaya har ya dawo kamar yadda Allah ya ji to daga yau babu canjin wata wata yana nan a inda Allah ya Allah ya ajiye shi wata sha biyu shine shekara kuma a ciki akwai watanni hudu wanda suka aka haramta yaki a cikin su walaisal birru din Allah ba shine an satun biyuta min zuhuriha ku zo wa dakunan ku ta baya ba suna kyaman yin wani abu na ibada da kayan haram wai sai zamanto ba sa dawafin ɗakin ka'aba sai tsirara domin wai kayan da suke jikinsu ba su sani ba wata hanyar halar suka samu wata hanyar haram suka samu shi ya kawo wannan mummuna al'ada na tsawaki tsirara sannan in mutum zai je aikin haji sai ya soke kofar ɗakinsa wanda yake na asali sai ya huda bayan ɗakin sai ya fita ta wurin wai wancan kofa kofar da ya saba fita ya zai sabon allah ne haka ba sai fita ta kofar sabon Allah ya kuma wajen Allah sai ya yi sabuwar kofa ya huda ta baya sai ya fita sannan wai wannan kofar ita ce ba kofar sabon Allah ba Allah ya ce wannan ba wani bin Allah ba ne. dan kun zo wa ɗakunan ku ta baya kun fita ta baya ba ba bin Allah ba ne. mana kalmar birra sai dai abin da ake cewa bin Allah mani taqa wanda ya kiyaye sabawa Allah ya kiyaye karya dokokin Allah ka nisanci abin ba sai ranar da zaka fita aikin haji ka yi kokari iya kokari ka yaƙi zuciyarka ka bi Allah babu in dai ba annabi ma'asumi ba babu wani wanda zai ce shi din nan a wanke yake bai taɓa yin wani abu sabon Allah ba to amma a cikin mu bambancin mu shine akwai mai yi da kankan akwai wanda shaitan yakan rinjaye shi ya aukar da shi shi ne ma har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asarra man istaghfara walau ahada fil yawm 70 marra in dai kai mai neman gafarar Allah ne kullum kuma niyan ka in ka bari baka da niyan ka sake shaitan ya sake ya kanka ta wata fuska ya aukar da kai to kai ba musirrun alal alal kabirati ba wa alal ismi ba an mutum wanda yake da niyya balle ma wanda ma ya hallata wa kansa kaga wannan kan ba a magana don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ya tsoron Allah shine mai bin Allah watul buyuta min abwabiha zo wa dakunan ku ta kofofin ta yanda kuka saba kar ku rinka barna kuna rusa dakunan wata kullaha ku kiyaye saba ma Allah la'allakum tuflihuna hakika in kun kiyaye saba wa Allah za ku rabanta saboda da Allah a irin wannan wuri duk tana nufin tabbas ne Allah subhanahu wata'ala baya da shakka akan abin da zai yi na
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المقتدين to an zo kuma wajen to zamantakewa musulmi suna zaman su lafiya an dame su an fitine su an koro su daga makka sun dawo madina to yaya yanzu kuma da an ce karku taba su zo abin da suka yi sai dai a zuba musu ido shekara goma sha uku nan haka suke kashe musulmi su karya shi su masa rauni su kwace masa dukiya azabtar da shi daure shi mulkar bankare shi a kwantar da shi a rana ba abin da musulunci bai ce a rana haka aka yi ta haƙuri to yanzu fa Allah ya ce a'a yanzu ba haka ba ne tunda kun dawo kun yi garinku duk wanda ya biyo ku ya ce zai yaƙe ku to kar ku kyale shi wa qatilu ku kashe ko ku yaƙi alladina yuqatilunakum wanda suke yaƙan ku fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah daga yau wanda ya zo zai fada wa garin musulmi ya ce zai kashe su ko ya yaƙe su ko kasu kyale su su yi shiri sosai na kare kansu amma wala ta aka dukar ku rinka ta'adda inna allaha ku sani allah la yuhibbul mu'tadina baya son yan ta'adda anan a ce a musulunci akwai yaƙi akwai ta'addanci yaƙi shine mutane da suka zo za su zalunce ku kuka shirya kuka kare kanku to duk abin da ya faru a wurin baku da laifi don kare kanku amma kawai mutane ba su je ba su gani ba ku auka musu wataƙila ma ba su san akwai rigima tsakanin ku da su ba to wannan ta'addanci to musulunci sai ya ƙara cewa har ma idan ma yaƙin ne in kuka yi yaƙin kuka yi nasara a kan kar kuma ku ci gaba ku ci gaba da kashe mutane ta'addanci kaga adalci irin na musulunci hatta idza akaltumuhu fashuddul misal daga lokacin da kuka riga kuka san kun yi wuyi ne yaki yayi zafi akan sun fara gudu suna gudu suna tserewa to a kama a daure amma kar a kashe saboda musulunci shi ba bukatar sa ne a kaskashe mutane don haka wannan jakarci da kuke yi shekaru baya shi cewa ya karanta alqur'ani a nan ne aka koyar da ta'addanci wai Allah subhanahu wataala ya farra a cikin alqur'ani ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ai ba ba wai koyar da ta'addanci Qur'ani ba inda dai zai yi adalci ai cewa akai wanda ya operating din kuma ku yi operating din ba kanka ko wanda ya ta'addanci a kan ku kuma ku yi kurama saboda ta retaliation ne aka koyar ba wai asalin wai mu je mu mu abin nan ba amma sau daya yake so daya yake so kawai wanda ya kace mu mu zauna mu zuba musu idanu saboda haka musulunci bai koyar da ta'addanci ya koyar da ramuwa ne to ka gama a yakin ma musulunci sai ya tsara cewa in an ci nasara ma kar a ci gaba da kisa wala ta'addadu kar ku yi ta'addanci ku ƙetare iyaka wajen kare kanku in kun riga kuka kare kanku shikenan inna allaha dan Allah la yuhibbul mu'tadin baya son an ta'adda na'am
واقتلوهم حيث سجفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين to me yasa me wa wani musulmi ya tambaya ko wani ya tambaya ta to ai an ce sai an kawo muku hari to me yasa ake kai hari kuma garin wasu to an gyara aka yi wannan aya ita ce ta zo farkon yaki cewa mani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum to amma ayan da ta zo ta ce qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa ita ta bada dama ita kuma ya ba wai tana cewa kawai aje a kashe mutane ba an riga an yi daular musulunci sunan sun zo sun yi kungiya sun haɗa kansu sun yi allied forces kenan ko sun zo sun kewaye madina akan za su kashe musulmi gaba daya wannan ya nuna to ashe musulmi ma ba za su bai kamata su rinka jira sai an zo an kawo musu hari tukunna su kare kansu ba duk kullum kenan an rika zo ana kewaye garin ku za a kashe ku don haka sai aka ce to duk inda aka ji ma suna shirye-shirye na su kawo to mu riga su kafin su fito mu mu fita mu je mu kalle su a can a maimakon su same mu a cikin iyalanmu da gidajenmu su kaskace musu ƙwaƙwana mana gidaje su fantsa ma iyalanmu to sai mu fita mu je mu tare su a can to kuma ba a ce daga mun je mu faɗa su da yaƙi ba in mun je sai mu same me kuke ciki mun je an ce za ku kawo mana yaƙi a ba haka bane to me me me me kuke shiryawa kaza kaza to akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da ku ko babu akwai yarjejeniya to a rubuta a yi sani kowa ya zo ya sani azurbi tsakaninmu da ku ba yaƙi ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za ku ba da gudumawan yaƙi ma wani da kuka ji zai je yaƙe mu ba ba kuma za mu ji kun shiga cikin yaƙin ko ɗan ku ɗaya ko ɗan garin ku ɗaya ya shiga cikin yaƙin da wasu can daban za su yaƙe mu ba idan sun mana wannan shi ke ba lallai ba ba maganar cewa sai sun musulunta ko su musulunta ko su yadda a yi a rubuta agreement yarjejeniya suna suna ƙarƙashin kulawan musulunci sannan kuma za su ba da jizya jizyan kuma shine su ma za mu kare su don haka dole su rinka ba da commission daga cikin kudinsu wanda za a rinka sayan makamai da kuma wanda za a rinka biyan sojoji su ma suna karkashin kariyan daular musulunci sun shiga karkashin daula kenan da musulunci in suka ji kuma to sai a yaƙen sai a mamaye su kuma su dawo su zama suna karkashin daula dama haka ɗabi'ar duniya take yawa ba za ka zauna haka kawai ka bari kawai makiyan ka je suna mutum suna zuwa suna kullum su kawo ma farmaki ba dole ya zama kana da iyakokin ƙasa ko kuma misali su ɗan gari ne ɗan ƙarami ga wancan gari sun ba wa musulunci goyon baya wancan gari sun ba wa musulunci goyon baya wancan har bayan su suna tsakiya to dole su shiga cikin yarjejeniya ko a yaƙe ko su zo mu zauna da su ba yaƙi za su zauna da mu da yarjejeniya za su ba da kuma kuɗin gandu na jiziya kamar haraji kenan na ƙasa sannan kuma ba za su taimaka a yaƙe mu ba za su haɗe mu ba ko kuma su musulunta gaba ɗaya mu zama iri ɗaya ko kuma mu yaƙe su ko kuma sun ga za su kwace kayan su su tashi su tafi abin su kenan su kwace su tafi na'am wannan shi ne ya sa za a ga wasu yaƙe-yaƙen an ce an je an tura sariya an yi kaza ba wai an bari sun zo ɗin ba Allah subhanahu wata'ala ya ce waka tuluhum ka kashe su ai su sakin tumu inda duk kuka ritsa makiyar Allah mutanen da suke kashe mutane duk wannan yana nuna cewa kariya ne ba wai neman tsokana ba dama ga shi nan ma za mu ji ko Allah subhanahu wata'ala wa akhriju min haythu akhrijukum ka gari ko min haythu akhraju dama sun taɓa fidda ku sun kore ku a makka sun kuma ku je ku kore su ku fidda su ne kuma za ku iya kwace makan ku kwace ta dawo na ku dama garin ku ne aka kore ku a ciki wal fitnatu ay kafirci ashadda min al qatl ya fi tsanani akan kisa domin shi kafirci ya duwa yake ya kawo dalilin su ta kama yawa wala tuqatiluhum amma kar ku yaƙe su inda masjidil harami a wajen ɗakin ka'aba ko da an je maka ku kar ku yaƙi kar ku yi yaƙi ku dai ku je ku shiga ku nemi mai da wurin wurin ba za ku je kuna harbi kuna sake kibiya kuna kai sara ba a za ku shiga ne takwabin ku na tare da ku amma ba ku ɗaga shi don ku yi yaƙi daga nan wani mane ka daɗe kun fa ta zuwa ne ana cikin gari suka ɗauko takobi za su yaƙe ku suka kawo muku to sai ku yi a matsayin kariya amma ku ba za ku je a matsayin kun je cin gari ba ya samu zo sallallahu alaihi wasallam ya yi dabarun da zai hana a yaƙin a makka duk yadda zai zama ba a yaƙin ba ya yi dama abu su yana ne ƙarfinsa ya riga ya kare kuma ga mafi yawancin karafafan da yake bi da su mataimakansa an yaƙi sun nuna yaƙin badar an gama da su wasu kuma sun musulunta irin su kanin bin wali da zuwa ne ne duk sun musulunta kuma yanzu an zo sai manzon sallallahu alaihi wasallam ba za a je makan ba sai da daddare da daddare aka isa kusa da iyakokin makka din sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya raba mutane kungiya kungiya ne bataliya bataliya wasu guru a can wasu a can wasu a can wasu a can duk yadda su hura wuta suka hura wuta abu su ya ne fito ya ga wuta ko ina wa'ina duk bataliyoyin muhammadu Allah da mu zaga mana ya zaga shi wa'ina su ne a ce bani kaza kenan wane mu da bani kaza a wuce wannan su ne bani kaza wane mu da bani kaza wannan su ne bani kaza ita lalle mulkin nan dan uwan nan nawa ya ya bunka shi da ma abin da ya sai shi ba wai addinin ne da shi mulki kawai ha lalle mulkin nan dan uwan ya bunka ba dai mu da ya koma shi dan mutane a mai da hankali wannan yanki ba zai yi ba ka ga irin mutanen da Muhammadu ya gode duk abin da suka nema na zaman lafiya mu karba kenan aka zo aka shigo maka ana ta kabbarori ana menene ba dai yaki ba dan wanda kaje an taba shi to shi da ya kai ya kai duka ko yayi wani abu to sai a murkushe shi aka aka shigo ana ta labbaik allahumma labbaik ana ta jinjina da musulunci shi kenan ko bayan sai manzo sallallahu alaihi wasallam da aka fararo cikin maka wanda ya kulle kofar sai ga gidansa ya kulle kofar sa ya tsira aka rubutar wanda ya sai gidan wane ya tsira wanda ya sai gidan wane ya shiga ya tsira aka ce wanda ya shiga gidan abu su ya ne ya tsira aka yi kare su da a ce zai ɗan dawo mun da wani abu na girma girman da yake sun sai an daɗe ya bai shi wanda ya shiga gidan abu su ya ne ya tsira aka yi rubutu aka ce shiga kai to ku tsaya tsaya nan ya turo kuri na ne kuma aka rubuta kofa shi kenan musul na sallama aka dama bukata a isar ka'aba aka je ka'aba aka tuttura gumakar da ke gadara da su aka tafafata a haukan ka'aba aka tutturo wa'inda aka shiga cikin ka'aba aka kwakwato wa'inda gumakar aka kwakwasa su aka watsar da su shi kenan aka sa bilal ya hau kan ka'aba ne kiran sallah shi kenan manzo Allah ya faɗo wa to da yau ba to yanzu kun yaƙe ni kun kashe mun mutane kun cutar da ni ba abin da ba ku yi wani cutarwa mutanen maka to azma ba da wani shaitani da wani dukkan to yanzu kuma Allah ya bani garin to me kuke zato kuma ni kuma zan muku a alheri ai kai dan uwa ne karimi na dan uwa karimi yau ba idan yin abu ba a cikin mutulan ku je an tsallake ku sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahama annabin rahama inda wani ya ce duk ayyukan duk zargin da tura suke mai cewa mun bautar da mutane ai ya fi alheri akan nan mu fursunonin yaƙi a ce a kama shi a kai shi gida ka ciyar da shi kuma kar ka kallafa masa aiki sama da yadda zai iya ka zama kamar ya zama kamar halka da yadda kake tafiyar da ƴaƴanka duk haka za ka yi da shi ya rinka ganin yadda ake musulunci ya ga kyawun musulunci ya musulunta in ya musulunta kuma wata matsala ta taso ta yan tabawa sai a zo a ce rakabatin mumina rakabatin mumina a yi ta yan tasu haka aka mutu amma su a tarihi ya su fursunonin yaki a wurin turawa kacewa kawai ake dan aka tara kawai sai ko a watsa musu wuta ko a watsa musu wani abu dai a kashe su kawai bayan da za a yi da su kan su zan musu liability da tafi abun su to da wanda yace a kashe da wanda yace a kama a je a ajiye wanne yace sannan kuma musulunci fa baki ya kawo bauta ba bautan nan suna ji tun zamanin annabi Yusuf ya samu duniya da ita ya sassauta abin nan kawai sannan kuma babu wanda ya bunƙasa bauta a Afirka kamar Turawa amma sun komo da wayo suna zagin suna zagin musulunci su ne suka bunƙasa bauta suka zo suna kawo bindigoji suna kawo shiri suna kawo mai suna ba wa sarakunan mu suna ce a ba su bayi har bayan suka tsare aka je kama wanda ma ba bayan ba don dai su je su je brazil su musu noman rake da shinkafa haka su kai kai yana nan a cikin tarihi ga baki daya su wannan abu da suka ce sun yi yanci ba yanci ba ne ba a son su ba ne kamar dai abin da yanzu kuna gani maganan kwamfuta ne da ta zo sai zama su kila su ma sun da sun yi daidai to aikin su ya zama to babu bukatar sa to haka ne sun ɗebe mu suka kai mu yakin can kudancin america ana musu noma ana musu noman rake suna samun suna ziga ana musu noman shinkafa ana musu noman alkama ana musu bauta ana musu ayyuka a lokacin ana ce ma wannan yara din lokacin man fawa da yau daidai mutanen da kake da su bayi daidai yawan arzikinka in kana da bayi ɗari arzikinka zai fi mai bawi goma da za su ma noma za su mara kaza za su mara to ana nan sai aka fara canji zuwa injin fawa sai aka fara kirkiran kayan aiki yauwa sun fara yin turasta an fara tun daga garman shanu har turarsa har kayayyakin tsatsa duk abubuwa dai yan ɗan adam ya rage wa kansa wahalar aiki to daga nan sai suka ga baya sun zama wai ga su da yawa a wurin su amma kuma babu aikin da za su sai suka fara tunani yaya za a yi shi yasa yanzu sun kashe karanta history a secondary school saboda kar yaran su tashi masu san tarihi mu da da yake ana karanta wannan kowa ya san tarihi ana karanta west african history ana karanta wasu abubuwa to shikenan da suka zo sai suka ga me za su yi sai suka bari su yaudare mu tun daga can america suka tara bakakken fata da sauransu za a ba ku freedom ɗin ku halibar san ana son a rabu da wahala ba ne shikenan yanzu za a mai da ku afirka kenan aka yi kalwa da su a jirgin ruwa ana kawo liberia aka zo aka duba su a liberia zarliyar kuma an ce ma mafi yawanci bayan da aka ɗiba ne za a tafi da su da aka ji ana dawo da wasu liberia su wa'in sai aka jibge su a wurin an riga ta taro su daga afirka aka jibge su a wurin zarliyar na liberia kuma na can ne aka yi ta kawowa aka yi ta kawowa aka zo kuma ba wani abu aka musu ba kawai an watsa da su a jeji ne kowa ya tare buka sai ya zauna shi kenan wai ya samu yan siyar to a hakan sai suka duba su daga gas da suke zuba wa jirgin ruwa yana cin kuɗi fan fawon yawa sai su ga ɗebo bayan ma a dawo da su liberia ɗin ma shi ma wani asara ne domin su duk suna afta economy sai su ya za su yi sai suka ce to shawara shi ne duk mafi yawancin bayan a kora a cikin kurmi shi ne kudancin yankin sakandinavia wajen su barazan dinnan a kora a kai ta kora bakakin dan su je su ta shiga jeji su je su sassari jeji su yi gidajen su tunda ba za a iya kwace su a dawo da su ba kaɗan daga ciki kuma aka ce a bar su su rinka yin dan koko da goyi suna dan wanke wanke suna sharan titi saboda bature baya sanya launa yawan na ayyuka na ƙasar shi babban mutum to waɗannan da ake magana irin su waɗannan wanda wanda kwanaki aka ce an kashe shi nan aka yi ta rigima waɗannan na cikin america to waɗannan da aka saura suka saura ne a matsayin masu saba masu ɗan hidima masu bautan aikin ba dai bautar da su ake ba ana dan biyan su albashi suna aiki to su ne suka yi ta haihuwa suka cika ita asalin wannan america ne new york da washington da sauransu wancan kuma wajen da aka samu wa'ancan fidel castro su menene da wa'ancan da aka koran nan ne da suka je suka yi ƙarfi su kuma suka yi ƙarfi wa'annan saboda sun riga sun san yadda suka suka daidai don haka babu wani abu da bature zai zo yana mana haƙaƙi sai dai yan amshi ta san ka kawai sai ta yi amma babu wani abu da zai gaya musulunci ya musulunci ya kawo bauta ko ce kun ƙasa bauta to ka nuna mana idan ka faɗi haka shi kenan mu je mu rating yawan bayan da suke America da yawan bayan da suke yankin Ingila da waɗanda aka je aka yi ta tattarawa a can ina wani na su a ina ina su a Saudiya da da da da da Syria da Iraki da sauransu inda musulunci ne bunƙasa bauta kamar yadda suke faɗa da yanzu baƙaƙen fatan da suke Syria da wanda suke Saudiya da wanda suke Faransa da ba faransa ba da wanda suke farisa irin da sauransu da suna da yawan gaske da sun ninka na can to amma ga yanzu na can ne su ne suke da wayannan kuma duk wanda ya gaba baki a can ya san bauta ne ta kai don ba yankin su bane a duniya gaba amma dai da yake an fi karfin mu an ce dokin mai baki ya fi gudu sun hada baki da su yan jarida ana yawo da hankalin mu da suna da to shi kenan to shi ne don haka maganar kisa a wurin yaƙi musulunci ma bai bunƙasa kisa ba idan tafiya ta yi tafiya sai a kama sai a bautar har ka waye ka fahimci addinin sai a sallame ka kuma sallama kuma zai zo maka ta sauki cewa musulunci ya kawo kafaran zihari ne kafaran kisan kai ne kafaran shan ruwa da zangan ga sunan dai duka suna fitar da mutane daga wannan yanayin bauta an ba su way out banda ba wanda ya haka sai musulunci musulunci ne wannan adalci na Allah subhanahu wata'ala ya ce waqtu lahum ka kashe su ai su kimta mu inda dukkan ritsa su makiyan Allah yan dai tun sojoji ne mayaka kuma duk kajin musulunci na cewa ku kashe sunnan ba yana ce kawai aje a fada gari a kama kashe mutane duk inda kaji an ce a kashe su sojoji ne tsakanin sojan musulunci ne da sojan su idan aka same su da makami suna shirin yaki kashe su amma babu inda musulunci sai kawai a fada garin mutane a kama kisansu na yadda an yi irin wannan ta'addancin a cikin afirka a cikin tsakankanin garuruwan mu wannan kuma na azzaluman masu mulki ne wannan kuma bai shafi wanda ba musulmi ba ko har musulmin ma bai tsira ba ana masa wannan kuma ba musulunci ne sa su yi wannan da haka in kun ji an ce a kashe to mai makami ne mai faɗa wa akhrijuhum ku fidda su min haythu akhrijukum ta inda suka fitar da ku wal fitnatu ay kafirci ashad ya fi muni min al qatl akan kisa wala tuqatiluhum karku yaqe su inda al masjid al harami a wajen dakin Allah mai alfarma hatta yuqatilukum fi kaji ku ba za ku fara ba amma in su a cikin masallacin suka ce sun tare makami za su yaqe ku to ku yaqe su a ciki don dole ne ku kare kanku wa in qatalukum in ko suka yaqe ku a masallacin Allah mai alfarma faqtuluhum to ku yaƙe su kuma ku kace su domin su suka fara kuma a larabci an ce albadi azla wanda ya fara duk ya fi kowa zalunci duk inda aka samu rigima biyu to wanda ya fara ta da rigima shine azzalim ko da shi wanda aka za wanda aka taba din yayi retaliation to kai da ka fara in zagi ne kai ne azzalimi domin albadi wa azlam in duka ne kai ne azzalimi in in kisa ne kai ne azzalimi dan kai ne albadi azlam albadi bi sharri azlam كذلك جزاء الكافرين هكا أكي ساكا موئن لسيك كافرين نعم
وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وإن انتهوا إذا sun hannu saboda sun ga ba hali sun haƙura shikenan fa inna Allah Allah gafurun mai gafara ne rahim mai jin kai wanda ya tuba ya ga ya daina kafirce da musulunci na'am
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نعم وقاتلوهم فيعكسوا حتى لا تكون فتنة har ya zamanto babu sauran wata fitina waya kuna dinu lillah addini ya zama na Allah kawai Allah ake wa biyayya duk yankin musulunci haka musulmi ya kamata su yi bayanin ta hau idan sun daina yaƙanku to fala udwa da karku sake ƙetare iyaka akan wani illa alal zalimi na sai ga waɗanda suke azzalimai ne sun taso muku to su ma karku kyale nan الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام sai waya musulmi suna yaki har a wata mai alfarma an yi din a shaharul harami bi shaharul harami yaki da watan alfarma ai yana dai wato watan alfarma ai daidai yake da wata mai alfarma idan kuka yaƙe mu a wata mai alfarma mu ma sai mu yaƙe ku a wata mai alfarma ai dukkan mu haramun ne gare mu to amma ku da kuka fara dole ne mu yi muku shine bi shaharul haram wal hurmatu ai dama alfarma isakan akwai sakayya akai in ka taba alfarma na ni ma sai in taba alfarmanka idan a cikin watan wai kamar misali su kawo mana hari wani dabara ne misali sai su zo dab da almuharram misali sai su zo sai su kai mana hari sai su gudu su koma cikin yankin su sai watan almuharram kafin mu isa can watan almuharram ya yi sai mu kyale su a ba mu kyale su ba don haka ai ku ka taɓa alfarman Allah kuma sai a taɓa alfarman watan saboda arama wal hurmatu alfarmu kitatun akwai sakayya a kan e ku kashe su a cikin wata mai alfarma din kamar yadda su ma suka keta alfarman wata mai alfarma ko kuma suka keta alfarman musulunci suka halatta jinin ku ai jinin ku ma yana da alfarma kamar yadda wata yake da alfarma kuma ni ita da alaikum duk wanda ya ta'adda a kanku fa atadu alayhi kuma ku yi ta'adda akan sabi misli ma atada alaikum daidai yadda ya muku ta'adda wannan ita ce ayar da ta damu gushi yazo yana karanta ta wai shi ma ya san alkur'ani bush bush shugaban america ya zai karanta wannan wai ai musulunci ne koyar da ta'addanci ga shi nan a cikin alkur'ani an ce whoever is oppress you you you you should also oppress you ah no ai abu ne wanda yake fili ai kai operation a kai na nima ne operation a kanka to ba wai an koyar da ta'addanci ba ne an koyar da retaliation ne wattaqullaha ku kiyaye Allah wa alamu ku sani annallaha kifa Allah ma'al muttaqina yana tare da masu tsoron sa ne dan haka kar ku ga cewa wayannan kafirai ne ku ce za ku musu yanda ku ga dama har ku wuce haddi idan kun yi haka kun fita daga cikin tsarin masu tsoron Allah Allah kuma ba zai kyale ba domin duk mutane bayan sa ne da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba duk bayan Allah ne to idan kuka yi abin da ba Allah ne ya ce a yi ba kuma ba ta hanyar da ta dace ba to kar ku ce ku musulmi ne Allah zai kyale ku ba zai kyale ku shine Allah subhanahu wataala ya ce wattaqullaha wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin kamar irin yanzu yanda kawai dan rigima tana dan taki sai kawai samari su yi riri su je su fada wa shaguna wanda ba musulmi ba su sace musu manja su sace musu kaya su sake wannan musulunci bai taba umarni kuma ba musulmi suna haka ba za su ga alheri idan mutane sun muku ta'adda kuma ku ɗauki mataki a kansu na kamo waɗanda suka yi a yi musu hukunci amma ba wanda bai ji ba bai gani ba sai a sa a haɗa da hukuma da da yan zanga da mai a kamo wanda suka yi aikin a hukunta su ko a je anguwan su a je gidansu a kewaye su sai a ɗauki mataki a kansu to wannan shine musulunci ya sani amma ba wai kawai wani sun can sun taɓa ku wa'in nan kuma su ba san ma me ake ciki ba ku zo ku fada musu musulunci ba ya goyon bayan zalunci na
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وآتنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا كتير في سبيل الله إذا ɗaukaka addinin Allah to ka ce ba za ka bayar ba kai kuna son kuɗinka to Allah ce wala turgo bi ajikum ila tahaluka kar ku jefa kanku cikin halaka an ce ka kawo dubu ɗari wannan ya kawo dubu hamsin wannan ya kawo dubu talatin wannan ya kawo kaza a sayi makami a tara a tara gwamnatin musulunci ko daular musulunci kowa ya ba da gudumawansa to in baka bayar ba to shine ka jefa kanka wajen halar saboda idan wannan karo-karon din shi zai sa a samu makamin da zai kare maka dukiyar da kake gadara da ita mai yawa din da gidanka da kamfanoninka da gonakinka da so-so ɗinka in baka ba da ɗan wannan ɗan kaɗan da daular musulunci take bukata na gudumawa don ta sayi kayan yaƙi ta sayi abun nan ba to ai ko za a zo a yaƙe ku a cinye garin gaba ɗaya a ƙona duk gidajen naka a ƙona dukiyoyin naka kaza babu kaga al'aidu bin fita ila ta haluka ce to shine Allah subhanahu wataala ce kar ku yi ƙaurin rowan taimakon gudumawa na yaƙi ya zama kun jefa kanku cikin halaka na'am wala tulqu bi aydikum ila taluka wa ahsinu ku kyautata fa inna allaha ku sani Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautata ayyukansu wato shi fannin isani sai ga ko cikin mu'amala ce Allah yana saka shi ne da mahabba yana saka shi ne da mahabba shi sa Allah subhanahu wata'ala a yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsara biyayya ga Allah hawa uku kowanne da sakamakonsa idan ka ɗauki matsamin islam to matsamin islam yana baka protection kariya da zaman lafiya amma baya maka garantin za ka samu shiga aljanna saboda iyakacinka islam akwai wanda suke alu amanna bi afwahihim walam tumin qulubu dan haka maqamin islam maqami ne wanda babu yaqini akan addini a cikin sa kuma ta muqatilan nan ko annabi ya hatta ya kado Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat ko fa idza fa'alu zalika sai aka ce aka mumin jima'ahum ba fa idza fa'alu zalika dakalul janna saboda ke babban aji ne wannan babban aji ne akwai waliyai akwai annabawa akwai salihai akwai fasikai akwai munafikai akwai fajirai duk a cikin islam kowa ya ɗauki wannan kalma da wannan suna ya rataya wa kansa wani da gaske har ya kai matsayin annabta wani har risala wani kuma walittaka wani malantaka wani menene sahabbantaka da sauransu wani munafinci wani munafinci wani fasikanci wani lagiyanci amma duk sai yana under umbrella na islam to dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce aljanna za a ba mu wanda yi wannan dan matsamin islam ne sakamakon sa aka mumin ne dima'ahum wa amwalahum illa bi hajjil islam wa isabuhum Allah to makami na biyu da jibril ya tambaye manzo Allah shine maqamul iman ma huwa al-iman الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ai tun da aka ce imani yana nuna yaƙini yanzu musuluncin da gaske kake ya zauna a zuciya har ka yi imani ba ka shakka wannan shine aka yi alƙawarin wanda ya kawo wannan muƙamin aka masa alƙawarin aljanna an gane yawwa Allah subhanahu wata'ala ya ce mene me faɗa a kan wannan wa'adallahu lalzina amon wa'adalin salihati jannatin tajari min ta hati ha wa'adin Allah a tsawarin Allah na aljanna ya yi ma'allazi na amon to kuma kullum amonin nan Allah yana haɗa shi da amilin salihati saboda karkace kai mumini ne ka je kai kan abin da ka ga dama ka kai kuma za ka samu aljanna sai ka hada da amalan amalin salih wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha to sune Allah ya musu mu'mine wanda ya kai muqabil imani shine yake da alƙawarin aljanna to daga muqabil imani fa sai muqabil ihsan to ihsan tunda an ce an maka alƙawarin aljanna tun a muqabil imani to me za a baka ihsan wa hasim inna allaha yuhibbul muhsinin dan haka har zama kamun isali mahabba kake samu wani babban daraja wani babban mutsami wani shine babban babban aji ajin ihsani kuma inna allaha ma'al ladina taqaw yake taqawa yana da cikin maqamatul ihsani inna Allah ma alladina taqaw walladina hum muhsinun dan haka duk inda ka ji isani da ka ji sakamakon sa babban mukami ne ko muhabba ko soyayya ko riza ko ay ko ko ko riza ko wani abu makamancin wannan daga wajen Allah subhanahu wataala na lazina amanu wa amilu salihati أولئك هم خير البرية جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه duk wannan mutum yana samun wanda ya riga ya kai makamin insa inna Allah Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautata ayyukan ko kyautatawa ne inna Allah katabal isana ala kulli shay'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta isani akan komai har sai yace bai za qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahatum fa ahsinuz zabha wa liyudda ahadakum shafaratahu wa liyurid zabihatahu har wajen yanka akwai ihsani rashin ihsani ka dauki kaman zarto zarto ka yanka ka yanka kaza da shi amma ya in yayin ko yayin ko ai za a ci ko amma dai babu baka yi ihsani ba a komai ihsani shine sama martaba ce wanda take sama a wajen ibadan kama ihsani shine yake da martaba sama da yawa wanda yake sallah yake yi sallan ma hawa hawa ne akwai salatul muslimina akwai salatul mu'minina akwai salatul mu'minina duk hawa hawa ne muslimina to wai za kamo ila salati kamo kusala yura'una nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila kaga musu wannan salatul muslimi ne ke salatul mu'mini na fa su za su je su yi sallan da imani da komai amma mai yiwuwa yana ganin shi ya riga ya yi wa Allah aikin da ya dora masa ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah ya yi sallah kuma ya yi ta yadda aka ce a yi ta yana jin shi yanzu ya gama wa Allah aiki jiran lada kawai yake wannan salatul mu'mini ne kenan salatul mutumina su ne wanda suna sun yi sallan ma suna tsoron kada wannan sallan fa Allah ya karɓe ta domin suna tunanin tukunna wannan sallan tukun ya kaji tukunna a gaban Allah kace kaji a gaban Allah kace ko kuma ka zo sallan kawai ka kana kaguwan mu da lawan kana san tsoron kana me don haka salatin musulina ne ake koya maka a alada ta sai za kun fa'ila salati da aka ce fafar rik albaka min ad-dunya wa ma fiha wacce gilbi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhi wannan shine salatin musulina wanda suka yi sallah sun san a gaban Allah suke sun san al-musalli yunaji rabbahu don haka sallan hawa hawa da ita ma komai akwai bangaren insani yasa ma malaman sufanci suka raba wayannan wato wayannan arkanu din suka raba su har gida wajen tara akwai islamul islam akwai islamul iman akwai islamul ihsan akwai imanin islam akwai imanin imani akwai imanin ihsan akwai ihsanul islami akwai ihsanul imani akwai ihsanul ihsan don haka kowa da mukamin da yake in ya ci sa'a ya kai wannan mukamin shi yasa Allah ya rarraba mu hawa hawa hawa hawa yama yama yama kowa ajin su na'am na'am sun asin Allah ne mutum na'am wa atimul hajj wa atimul hajj wal umrata lillah فإن أوترتم فما استيسر من الحديث ولا تعرفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هاجر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج كتك حج والأمرة دا أمرا لله ومن الله في أمرة تكيا yanda Allah ya ce a yi su da sharuɗansu da rukunansu wato da wajibansu da rukunansu da wajibansu da kuma mustahabbansu ko sunnoninsu kai da mustahabbansu wa in osirtum idan an tsare ku ba ku samu isa makka ba gashi har kun yi harama daga miƙati ba masaitara min alhadi to in za ku fita daga cikin harami dole sai kun ba da wani hadaya domin ka riga ka ɗauki harami ba abin da zai warware ma haramin nan haraman nan sai ka je makka to idan yaƙi ko wani abu ya hana ka isa maka to ana neman ka bada hadaya na fita daga wannan harami wannan ne ma ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhu da Hudaybiya shikenan ya sa ya ba wa sahabbai raƙuma suka rarraba mutum bakwai mutum bakwai raƙumi mutum mutum goma raƙumi mutum bakwai saniya haka dai ya ta rarraba mu saboda su ba su zo da kayan hadiya ba sun zo su da niyan umra ne abun su kuma ba wani kayan hadiya suka ɗauko ba to za an ce su koma to sai mun sallah ba su wani shi ne kuka zo ka ce a yanka lahiya ma haka ko to dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsaya naci ne ya ba su ya hada su su uku su bakwai su su goma haka a jikin rakumi ko saniya dan su yanka a matsayin shi ne uban al'umma ya ba su kuma ko yanzu ne mutum ya sai ko da rago ne ya baku ya ce ku bakwai ya baku ku je ku yi lahiya ya yi shi ya saya ya baku a matsayin shugaban ku jagoran amma ku haɗa kuɗi ku ce wai za ku saya ta wannan tantan ne kawai tantan ne a wannan karara imam malik ya faɗe shi a cikin muwaɗa ya fito ya ce shi bai ji ba in kuma kana da shi ka kawo a ce wannan ya kawo kuɗi kaza wannan ya kawo jirhami kaza wannan ya kawo jirhami kaza a zo a raba naman da yake shi bai san wannan ba yana nan a cikin a cikin muwaɗa babu shirkati din hudiyya babin tarayya a kan lafiya ce amma mutum ne sai ya ba ku da wannan abu kuma mu sani bid'a ce aka kafa amma mutane suna ce su ahlus sunna bid'a ce aka kafa domin duk abin da zai yaki sunna sunansa bid'a yanzu ban mai da hankali ba da yan shekaru kaɗan nan gaba sai ka ga babu bambanci tsakanin layya da ƙaramar sallah yanda ake tonton a ƙaramar sallah a sayi saniya a yayyanka a raba a je a yi miya a sayi rago a yayyanka to wannan ibada na a sayi rago ka sayi rago da kanka ka yanka ko ka sayi saniya da kanka ka yanka ko sai zaman to an rushe ta ka samu ɗan bunsurinka na dubu goma ka saya ko dubu ishirin ya fi ba da dubu ishirin ishirin aje a ko biyar ku haɗa dubu ishirin ishirin aje a siyo muku saniya babu inda Allah ya ce ma lalle lalle ya kayan ka saniya kuma ba wani yawan lada wai dan kayan ka saniya duk faɗe faɗe da ake akan maganar yawan lada akan saniya ba wani nasi a kansa kawai wani wani wani kiyasi ne na al'umma alfarid ba wai a'a ai ta fi girman nama to Allah ya ce mai Allah ya ce akan lahiya la yanala Allah لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ka zo ka mana maganar nama sai Allah ba nama ya damu da shi ba kuma ga jinin sahabbai sun faɗa da yawa suka ce da mutum yakan yanka dan dan dan dan dan dan bunsurinsa bai fi dan shekara ba ya yanka su ci da shi da iyalansa a ranar ya ƙare shikenan lahiya ta ƙare kenan suka ce amma ga sun suna tsaratul udhiya mubahatan yanzu lahiya ta dawo ta zama abin gadara da alfahari ba duk dan matan ku kuke yanka sai kuke talfantin ba ne dan ce an kai masa jiga jigan nama so wanda aka kare shi sai yayi gaba da abin da ya sauka na hadiya amma wala ta alqu ru'usakum karku ake asika ku fa ta bigal hadiyu manillahu sai an je an yanka hadiyan nan a inda aka ce a yanka shi kamar kana minkum maridan wanda baya da lafiya au bi asan min ra'asan min ra'asi ko kansa akwai wani cuta fafi da yatin min siyamin wannan abin da yake zuba na farkwata ko menene da ya cire da kai ko gashin sai yayi aski saboda kora ko wani abu da ya dame shi to sai yayi fidiyan wannan gashin da ya cire yana aikin haji ba a cire gashi ba a yake farce ba a abin nan duk inda ka cire to sai ka ba da fidiya min siyamin ko kai azumi au sadaqatin ko kai ba da sadaqa au nusuk ko kai ibada da wata dabba ka bayar azumin dai na kwana uku ne galibi ake yi ko kuma ka ciyar da miskini shida ka ba su sa'i sa'i nan bai za aminci in kun samu aminci faman tabbata abil umrati ila alhajji fa mastaysara min alhadi wanda duk yayi azumin sa yayi hajjin sa da cewa yana son ya wala ya jiddi daɗi ya haɗa umaransa da haji to dole ya bada abin da ya sauwaka na hadaya an tsora masa wannan tara kai ne ya kamata kawai tun da ka ɗauko haraminka daga miƙati babu ruwanka da wani jin daɗi cire harami babu ruwanka wani hutawa jin daɗi duk ba ruwanka shi yasa ifradi yake da wannan ba inda za ka cire haraminka sai ranar sallah to sai mutum ya a wai za ka yi ta tsari za ka dama an ce ibadan dauɗa ne ibadan girgiza ne ko ba haka ba to eh ka ce kai za ka cire kayanka daga ka gama umra za ka cire haraminka don ka gama umra ka je ka yi aski to shi kenan ba za ka ɗauki harami ba sai ranar da za ka bi ta nina ranar takwas kenan ko to daga wannan lokacin ana jin ka hadaya kuma abin da kai shi ne ka yi sa'ayi ka yi ɗawafi duk sunansa umra kawai ran da za ka fita to a ranar ne minas ranar ne za ka ɗauki haramin hajji a makka kenan ka ɗauki haramin hajji ka je mina ka kwana a mina daga nan kuma ku tashi da hantsi ku tafi arfa idan kun je arfa a yi zaman arfa sannan ka juyo ka dawo daga arba ka zo muzdalifa daga muzdalifa ka dawo mina ka zo ka je fi jamratul aqaba shikenan kai ta halluli karami kenan ka fita daga harama to wannan da wannan yanayin da kake ciki kai din nan sai ka zo daga mina bayan ka yi jifan jamra sai ka tafi makka aiki biyu ne a kansa sai ka yi sa'ayi sai ka yi sai ka yi dawafin ifada wafil ifada kuma ka yi sa'ayi domin wancan sa'ayi da ka yi na ranar da ka zo sa'ayin umra ne ba sa'ayin hajji ba to wannan shine aka ce to sai ka ba da hadiya don saboda ka ji daɗin haka umra da hajji kuma ka huta amma shi mai ibrahim ba ruwansa tun da ya ɗauko harama ya zo sa'ayi ya yi tawafi ya yi tawafin sannan tawafin kudu ne sunansa kawai ya yi sa'ayi wannan sa'ayinsa na hajji ne tun ran da ya zo ya fara aikin hajji sa'ayinsa na haji ne wannan sa'ayi sun da yayi na haji ne sai ba zai cire haramin ba sai ya jira har sai an fita mina ya fita mina ya duk abin da aka yi ya zo ya zo ya tahalluli ran da ya dawo maka zai dawo fil ifada dawo fil ifada kawai zai babu sa'ayi a kansa kuma ba hadiya a kansa mai kirani fa shi ma haɗawa ya yi amma shi ba cire haramin shi ma kamar mai ibrahim yake shi ma ba shi da harami shi ma sa'ayinsa da yi wancan sa'ayin haji ne kamar na mai ibrahim ne amma shi ya haɗa aniya ya ce yanzu na haɗa haji na da umra shi ya sa kawai bambancin mai kirani da ibrahim shi ya samu umra to kai mai ibrahim da baka yi umra ba ya za ka yi ga mafita manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura an fita da Aisha an je da ita tanjimu ta dauko harama saboda haila ya hana ta ta samu ta yi umra bayan ta gama hajjin ta sai ta dauko harama ta zo ta yi umra shi yasa ake ce masallacin a yanzu masallacin taqimin din ana ce masa masjidu aisha to dan haka idan ka je can ka dauko harama in bayan ka gama hajjin ka zaka iya zuwa ka dauko haraman ka daga masjidu aisha ka zo ka yi umran ka fresh in ka dama bayan ka gama maka je ka dauko ma babanka ka zo ka masa in ka dauko ma mahaifiyarka ka zo ka masa mu ahlus sunna haka mu ya halatta wurin umra sau biyu kai kaɗan ka shine ake magana a kai amma in ka yi wa kanka kai ma wani kai ma wani ko sau nawa ne a wannan shekara ba an gane na'am to wannan shine kuma ya kan ifradin nan bid'a ne duk wanda kaji yana kan ifradi ka ce masa dan bid'a domin asalin abin da annabi ya dauko kenan ifradi ya dauko da ya zo ne maka sai ya warware ifradin sai mai da shi kirani amma bai yi kamar shi ba da wanda inda kuke taya kan mutane sai sun yi to ba shi yayi annabi yayi ba amma halal ne bai kai ne ai amma dan me yasa zaka yaki wanda annabi yayi akan wanda annabi ya yi ba kuma ka ce kai ahalin sunna ne ta ce a ai ana neman mutane sauki ne kamar lam yaje wanda bai samu hadiya ba fasiya musalatati ayyamin sai ya azumi na kwana uku fil hajji a haji na a madadin hadayar da zai yi na tamattu ko na kirani wa sab'atin ya kuma azumi bakwai idza raja'atun in kun dawo gida tilka asharatun kamila nan kaga goma ta cika daidai kenan yawwa zalika wannan fa liman lam yakun ahlu hadhihi al-masjid al-haram wanda ba dan makka bane amma in dan makka ne kai babu wannan akan ka واتقوا الله قرآن الله وأعلموا كثني أن الله تواشي الله شديد الإقاب يتنن عذاب عليك وأن تكساب أمسا صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الكتاب العليم wanda suke da bukatu na alheri Allah ya biya mana gaba daya abinda muke gudu na sharri Allah ya kare mu kasan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan fitinu da suke faruwa Allah ya mana maganin su masu haddasa su wanda suke bayan su suke taimakawa suke biyan kuɗi ana yi Allah ya mana maganin su da su da masu yi gaba ki daya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin